الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العربة درا الحميد عشرين تقص زوات محرم شكرا تربوده تريهدو داربعين دبقوا bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya a darasi na hamsin da uku za mu tashi darasi na hamsin da hudu shafi na ɗari da tara a wannan littafi mai albarka na amali da yau wa laila na babban malami ibn sunni rahmatullahi alai inda mali yake cewa hadisi mai lamba ta ɗari uku da bakwai ɗari uku da bakwai a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke gandun albarka mali yake babu ma ya kula idan asbaha ta fulan babin da zai yi magana akan abin da mutum zai faɗa in yawa yi gari yana da yana jin kasala jikinka ya mutu idan mutum yawa yi gari jikinka ya mutu me zai ce قال أخبرنا أبو عبيد أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا وهب بن بياد كو بيان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سال ابن حنين عن ابي رضي الله عنه شيء مالك ابن السني yace babban malamin sa imam sa'i shine abu abdurrahman ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa wahab ibnu bayani shi ma daga malamin sa ibnu wahab malamin imam malik kenan shi ma ya jiyo daga malamin sa yunus ibnu yazid shi ma ya ji daga malamin sa ibn jihad zuhri babban malamin hadisi shi kuma daga malamin sa abu umama ta bin sa'id bin hunayf shi kuma daga mahaba mahaifin sa sa'id bin hunayf babban sahabin nan shi ne yake an abiyi daga mahaifin sa kenan sa'id bin hunayf radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi ya ce la yaqulanna ahadukum khabusat nafsi kada ɗayan ku ya ce raina ya yi muni raina ya munana wal yakul ji ya ce laki nafsi na samu rauni ware ce na samu raunin zuciya yawwa domin za ku ga musulunci kullum fa'adu yake so fatan alheri baya so ka janyo kanka ne wani abu na muni kisa mutum yanzu annabi ya ce ya sunanka ya ce sunana wani sai da bal anta wani saboda zuwa ke kai kanka fatan alheri shine abin da muke faɗa idan kana kiran danka da dakta ko bai ku ba daktan bane fata kake wa tun yana kankani shine kariya da yayi da ake ko mutum zai zo me kake sha'awa to na abin yau da gobe kana kira to zai ba tasiri yana da muhimmanci sosai an gane ko yana da muhimmanci to shine waje kullum ka tannan fiye sai na samu raunin rai raunin zuciya kawai amma kada ya ce zai rana rai na ya munana ya yi muni kalma ta yi ba ta yi ta yi nauyi to shi ne ma da yake babu ma ya kulu idara a mutalan shi ma wannan muna sakace da shi babun da yake magana a kan abin da mutum zai faɗa idan ya ga wanda Allah ya wajen rabawa ba dariya ake ba ko a mai da shi comedy comedian ko za ku ga yanzu an mai da wani comedian ana samun kuɗi da shi saboda za a samu followers an mai da yanzu Kano muna hira da wani a Saudiya yace malam wani yasa duk wani shegar ta da Kano ce haka wani yake haka yake duk wani shegar ta kuma da na aura ce daga haka ne duk wanda zai shiga ta yan ɗaya wani ɗan Kaduna yana zaune babban immigration babban yace yace kamar mu sai ga mu wasu wurare da wurare ne na fadala a Kaduna ya ga mu wata unguwa na masa unguwa yace mu a wannan unguwannin da idan aka ji yace zamanin yace sai ya tsayar da bayi da ake gani yace a zamanin da lokacin yace ba a shiga hotel sun tsirara ake shiga wallahi gurin rawa da yace kuma ƴaƴan musulmi yace ba a shiga da kaya yace da ƴan rafa ya zo ba da sunan shari'a musulunci ba da sunan gwamnati ya ruguza gurin yace to rubutun da nake ma yanzu gaba eh kuma a lokacin ƴan gudu ibn sun cika kaduna yace a lokacin su sai da ya kawo sani yace amma yanzu fa sun dawo yace kafin su sun dawo yake waje ya da tumma eh waje ya da tumma hadda kai ya faɗa min sunayen su da na riki a daidai lokacin da yake wannan bayani to saboda haka sai dai sai muka dauko irin wannan magana da yace duk wanda yake da matsalar kwakwalwa muka daga dauko misalan mutane daban-daban da masu tura ashar da masu abin nan duk an mai da su comedian kuma kuɗi ake samu a can guraren su in ma an yi baya karbuwa amma nan za ka ga ana ta yi ana ta yi to haka nan duk wani abu da kake gani na ke ganta kai inda ya zo nan ya samu gurin zama ai za ka gode wa Allah da boko haram ta zo ta ci karbuwa ina boko haram ta karba a Kano ku wallahi ba za su iya maganta ta amma sai Allah ku ga lokacin zargi da addu'o'i da ake yi da bayan Allah sai ta ki karbuwa Kiso da haka wannan shi ne, ya kamata mu lura, to da inda ka ga mai jarrabawa, wani ya samu matsalar kwakwalwa ba daukar ka ake zama abokin ka kawai ka buɗe feji, ka buɗe ma feji ka rika neman kuɗi da shi ba ba haka ake yi ba. Allah baya san haka. idan ka ga mai jarrabawa addu'a ake mar a taimake shi wai ta ka ce idan ra'a mubtala in ka ga wanda Allah ya wajen jarrabawa kuma wannan addu'o'in ba kai kadai ba har yaran kan kuna tafiya kuna ganin wani abba ka ga wani ka ce ga abin da ake cewa ka koya musu cewa ce ne kaza in bai iya ba yau da gobe iya ko ba ka nan in ya haɗu da mai mara lafiya zai addu'a domin za ku ji abin da annabi ya faɗa قال حدثنا قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عمرو بن دينار قهرمان عن الزبير كان عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنهم كيف ما لم يكن السنة yake malamin sa Abu Ya'la sahibul Musnad ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa Ubaidillah bin Umar al-Kawariri shi ma ya jiyo daga shehin malaminsa Hammad bin Zaid shi ma daga malaminsa Abdul Warith bin Sa'id qala bisu bin Zaid da Hammad da Abdul Warith bin Zaid haddathana Amr bin Dinar abin nufi wayannan mutum biyun su ma duk wannan Amr bin Dinar duk malamin sai Qaraman ba Ali Zubayr an Salim bin Abdullahi daga Salim dan Abdullahi bin Umar kenan Abdullahi bin Umar yana da Salim yana da Bilal ko daga mahaifin da waye mahaifin shi ne Abdullahi bin Umar an jadi daga kakan shi ne Umar bin Khattab radiyallahu anhu Allah ya kara muku yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce ba ni rajul ba wani mutum da yabdahu zahibu bala'i da kawai ya fuja shine yabdahu ba so unexpected ba da to ba zamani kawai sai ka ci karo da wani wanda Allah ya wajen raba da rashin lafiya kowace iri kowace iri kai ko farajin lafiya mutum ya yi rami ba ma ya samu tauyewar wata gaba ba kawai ya rashin lafiya ya rami ko mutum ya zama depressed ka san shi ma cuta ce mai zaman kanta duk wannan wato addu'ar za a yi sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce idan mutum ya ga wannan ma abokin jarabawa kai duk abin da ka gani bai ma ba kai kana ganin aibu ne kai addu'a fa yaqulu fi yadi alhamdulillahi alladhi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila wannan addu'ar in dai mutum ya yi da sunna annabi zai kullun sai kai yawa domin ba a gida kake a zaune ba kullum ko ba a waje ka fito za ka gani a waya ko a waya ka buɗo beji kaga wani jibe wani abu an zo ana neman taimako an sa ba rai addu'a in namiji ne alhamdulillah alladhi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila in mace ce alhamdulillah alladhi afani min mabtalaki bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila idan su da yawa ne asibiti ka shiga duk marasa lafiya nan kan karaya accident alhamdulillah alladhi afani min mabtalakum in bangaren maza ka shiga in bangaren mata ne min mabtala kunna bihi fa faddalani ala kathir in maza da mata ne min mabtala kum bihi fa faddalani ala kathir min masalakat tafdila wannan addu'a daban ce kafin ka je gurin wanda ka zo duba kai ma addu'a rashin lafiya eh wannan ta duka ce saboda wannan jarrabawa kada Allah ya jarrabe ka kai ma domin Allah ya halitta mutum in aka halice ka ba ga mai ma halitta ba yawwa har sai ka mutu na'am yawwa ga haka ba ko a asibiti mala ali kullun ne jani wannan addu'a a da zarar ka haɗu da su eh to kana jin daga wani ina ma tun daga hanya da zarar ka haɗu duk wanda ka haɗu da shi kawai kai kamar ku yanzu da kuke kaiwa a komo a cikin asibitin misali ka riga ka shiga gurin su wannan yan bangaren kaza ka yi da in dai za ka yi ta kaiwa ka komo ba dole sai ka maimaita ba kamar kiran sallah ne amma za a iya kawo wani yanzu tabuli kuma sai ka ga kin tsin jama'a sai kiliya sai ki da problem saboda haka sai ka kuma yi masa tasa addu'a shi eh musamman gaskiya jami'an asibiti da masu zuwa kasuwa ana ta gani hikimar yin wannan bar ku ji abin da annabi alhamdulillah alladhi cewa kai godiya ta tabbata ga ubangijin da abani ya bani lafiya ni bi mabtala ka bi dan gani da abin da Allah ya jarrabe ka da shi kai ko ya jarrabe ki da shi ko ya jarrabe ku da shi wa faddalani ala kafirin sannan Allah ya fifita ni akan mutane masu yawa mimman halaka ta halittar da yi tabbilan matukar bibitawa wani yana ne yanzu a asibiti yadda ka zo ka fita buri yake ina ma shi ne kai kai kuma yanzu korafi kake baka da kuɗi shi kuma ga kuɗin amma har yanzu ba a samu lafiya ba antibiotic ake rosifin ake mar kullum duk babba sai a yi mar guda kaza a rana wani wani allura ake ba kemo ba ake ba manya manyan kudade za ka ji masu yawa miliyan ake ajiyewa a zaki to wallahi shi buri yake a kwace kudin ya zama irin ka amma kai kowane shi kake wai ba ka da ku jiran da kawai gari shi za ba wuce yake da wani karan magana mai kyau yace lafiya jarin talaka a'a ba jarin talaka bane jarin kowa ce kawai lafiya jari wancan jarin talaka wayo ne irin na kasan talaka yana da rigima da masu kuɗi eh da haka kawai zai dauke wai lafiya ta ce jari yana da wannan adawa na taɓa ba ku misali a wajen gidan ba a roɗi shekara dai shekaru da yawa wani yana sai da doya ya ga wani a mota wai ke sai ke ta kallon zai tsaya mali sai ka da su tsaya nan jamkin daidai wajejen kai yana cewa kai mali wannan ina ma ni ne wannan ka ga yadda janyo shi ma kai yana ta faɗa mutumin ne ka sabu sai yace wa direban da ya tsaya ya zo yace kai yace wallahi azim in ka san masifar da nake ba za ka yi fatan ina ba wallahi na buburin yanzu na wuce wani irin ka yana bacci a gurin abin sana'arsa shi ya kwanta a gurin bacci yake yace wallahi sai da na roki Allah ina ma ni ne shi yace saboda ni ba na iya bacci sai na sha baya sai na sha magani bacci baya zuwa yace ka san me yake yamu na kake fatan kawai sai ko ka roƙon Allah alheri ba kowane ka ga mutum ai ina ka ga wanda hadisin lokacin da wancan matar tana shayar da ɗanta wata mata an zo zuwa da ita ana duka matan nan ta kalle ta kalle ta kalle ta ce abin da dabara yi ma da kuɗi ne zo wucewa da ala ta ce Allah ya sa tsara ya zama irin wannan yaro ya tafi nono ya ji yake ba abun ba yace in Allah ya zama zama irin sa wata ce ka ji mu da yaro jariri yana ci wanda annabi ya faɗa sun yi magana suna jarirai ana haka ba a ji ba ba sai ga wata an kamo ta ana duka ana mata kalan kalan shari Allah ya sa ta ayyada ta zama irin wannan ya saki nono ya jiyo ya kalle da yake Allah ya ta irin ta zan zama irin ta zan zama kace ka ji mu da yaro to shine annabi alaihi salatu wasallam ya bayani yace wancan da take ba da zama azalimi ne da biri kuma kudin haram yake mu'amala ne wannan kuma shawara aka yi mata baiwa Allah ne Allah yana kaunar ta tana cikin bayi da Allah yake so saboda haka wannan shi ne ko da yake to da zarar ka ga mai jarabawa kai addu'a annabi yace duk wanda ya faɗi wannan illa afahu Allahu azza wa jalla min zalika bala duk wanda ya faɗa ba sai Allah ya ba shi lafiya daga wannan jarrabawa wannan jarrabawar da ka gani sai Allah ya ba shi lafiya daga wannan jarrabawa duk abin da kaga an yi wa wannan na jarraba kai Allah ba jima ba shine illa afahu Allah ba sai kai sai Allah ya baka lafiya ya kare ka min zalikal bala daga wannan bala'in ka'idan ba ka da kowane iri yanzu ya kamata a ce san musulmi ne iya wannan rawa ana daidai ba ne yadda rayuwar nan ta zama yanzu to shi sa tun farko aka ce littafin da ba rayuwa annabi yake bayani 24 hours kun ga yadda annabi yake rayuwa in ya fito ga yadda yake in ya koma ga yadda yake babban alkhairi ne akwai wanda muna magana ne na san cewa wani abokinmu cewa in kafin wajen 2009 a lokacin na san kafin ma ta fita da jeji ten an sa ku za auren su da wani don dawo nan ga fata me ba ra ka yi ne yace kawai wata rana ne akwai wani Allah ya mata jaraba ta rike mata dariya yi mata faɗa ko wanda zai ce wallahi ba zan aure ba sai ni ba za ta jaza mun ba kuma gaskiya ne kawai wani Allah ya mata jaraba ki ta shege mata dariya kai ka za ka ga Allah kuma sai ya jarrabe ku da tsa'irin wannan ko fiye da shi ka ba za ta jaza ma ba to saboda haka shi za a ce san manufa iri ɗaya na goyi bayan da sosai na eh da shi ma yana ciki gaskiya ne wallahi tallahi sai kun fi sai sun fi ta kwarewa kuma ya kyauta to ka ji ne hadisin na da yake cewa man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan min tunda dan Allah ya bari saboda tarbiyya to sai Allah ya canja wa wanda ta bi da alkai wannan shi ne hadisi ne mai kyau wannan addu'ar bayan Allah wajibi ne mu riki alhamdulillah alladhi afani min mabtala ka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila idan mace ce min mabtala ki bihi in su da yawa ne min mabtala kum bihi idan mata ne min mabtala kunna bihi idan mata da maza ne min mabtala kun bihi in su bi ne kaje min mabtala ku ba bihi Allah ya samu gama lafiya babu ma ya kula idan ra'a man fadala alaihi fi dini wa dunya ga maganin hasada kuma babu da zai magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya ga wanda ya bi shi a dinance wanda ya fi gaban Allah wa duniya ya bi ka samun duniya dan wani zaka didde eh ga azumin litinin da alani ga kuɗi za ba hali da suri bil ujur yawwa kaga ba yadda zaka yi kawai sai dai kawai ka ji harara ta ba yadda zaka yi ita kuma harara ba abin da take yi kawai illa ya zanto Allah ya baka kuɗi ka koma azumin litinin da alhamis ka ki fito da kuɗin a ba da wannan Allah yake so ka shiga aljanna ba ai gwara ka fito da kuɗin ka hakura da azumin litinin da alhamis eh in dai ya baka kuɗi to da da kuɗin yake so ka ka yi aljanna wanda bai da shi ka kyale shi zai ta azumin dama wata in ma zai azumin ba azumin dole ne domin bai ci komai ba yawwa shi ne kawai akwai wanda za ka yan baiwa ne mutane za ka yi ta gani ba wa iya kasashen larabawa ba za ka ga balarabe wani yana da yawan nawafi ga karatun alkur'ani da wannan jallabiya da kake kallon sa wasu sun yi ta yin zaraka ta miliyoyi yake yi zai ba da miliyan kaza ko a jikinsa kuma ka ganja a masallaci ya fi kowa zama a masallaci ko haka suke sun saba za ka gani mutum da jallaci ba za ka kare bambance shi ba mu ne kake bambance mu da kaya ni da cewa su ma ana bambancewa wannan jallabiyar abu ba kowace wata akwai gurin da za ka je ka zaɓi yadi kana tsaye su ba ka awoyi ka dawo ka karɓa ba za ka taɓa ganin yadin a cikin kasuwa ba ya guda ne a wurare daban-daban kar ka ɗauka sai ta je wannan jallabiyar ta ga guda hamsin ko ɗari wani yana cewa wani shi kowa farin jallar ta ce ba iri ɗi ba ne wallahi kana ganin zaka akwai wanda an baka jari to saboda haka Allah ya baka kuɗi ya yadda ka miji kuma babban ni'ima ce shine da ba hali dusu bil uzu masu kuɗi sun tafi da lada sahabbai suka zo suka ce da da annabi yayi bayani yace duk wanda yayi kaza yayi kaza talaka suka tafi suka fara tariri tariri tamjidi sai suka zo ce ya rasulullahi ai masu kudin ma suna yi ce to ya za a yi za ba halin da su rubil ujub su so suke a ba su abin da za su wuce su yace masu kudi sun tafi da lada da an zo ana bayanin za a sai rijiya kaza su ce mun biya waye da da matsala kaza wani ya lallabu kuma su ce kar a bada sunan haka za ka an yi aiki na miliyan hamsin sai a sama donated by unknown party ba suna wallahi ba suna kudan baya bukacin da ma nuɗa ya mukum da wajen layi ne la nuri domin kum da za a wala shi kura ba baya bukatar wai lada a gurinsa a gurin Allah yake su to shi ne yake cewa akwai wanda za ga ya ji ka addini ya kamar sai ibn al-mubarak a laysa bin sa'd laysa bin sa'd malami ne babban malami ne a misra sakonnin yana cikin tsare guzu imam malik ga kuɗi ga karatu ga kuɗi ga karatu shi ya tashi shi ne ya tare bangon misra a nan yake na tsare na karatu imam malik na madina hudayl bin iyad da maka to idan ya tashi in shekara ta zagayo kwale-kwale daban da wani jirgin ruwa yake yi kashi-kashi na alkama daban na wake daban na kaza daban na shekara guda zai tura imam mali da kuɗi kuma me yawa zai ce wannan kuɗin kawai abin da nake so ba na so ka je ko ina ka ci gaba da karantar da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan tura abu zai da bin iyazma wata rana za a horar da yan gidan imamu malik ya ji labari gaba ɗaya abubuwan da za a yi wata akwai abin da ake yi misali da bai fi a ce na naira dubu goma ba sai da ya tura wannan wajen miliyan goma yake a yarinya hidima laifi bin sa'adiyya a tajiri ne a tajirin gaske kawai abin da yake har ma iya yake ce don allah kar imamu malik ya fita ya zauna ya karantar kawai ko shi da imam malik ya rayuwar da zaku ba ce ba yayi yawo ba kawai a zaune yake karantar wai ba dare ba rana su ko sabo ba dole ya zauna ba amma mu a nan yanzu ba za ga malaman mu ba ba hasada an ba su mota ba hasada ake sai a ce an ba malami mota ko ba haka bane ga shi ne da maganar da muka yi kwane cewa su yanzu ka ga dai na gane inda al'umman lokacin da fattani yana opposition ɗinsa kowa ya san waye a gurin amma yanzu da yawan mu nan iyan kamu za a yi kaɗan ne za su faɗi waye a gurin saboda dama namu ne ba masu yan mutunci da wulaƙanci da abubuwa kala-kala za ka yi tsari yana fitowa daban-daban to irin wannan ne amma har wasu bande ka ga wasu bandu rabaran fada ne a coci ko yi rasa ba ka ji kiristoci su ne babu wasu amma mu namu su ɗan kare da sun zama aka rike cewa ya kokari ya yi kaza kuma da abin da ya yi daidai ne shi kenan amma mu muke cin din duniyar kanmu da kanmu shi ne illar to shi ne yake قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا ابن ثوبان عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه شيء مالبي ابن السنية مالبي ابن سعيد يا كان جده shi kuma daga malaminsa Muhammad bin Awu shi ma ya biyo daga malaminsa Usman bin Sa'id shi ma daga jerin malaminsa Tauban shi ma daga malaminsa Al-Musanna bin Sabbah shi ma daga jerin malaminsa Amr bin Sa'id shi ma ya ji daga malaminsa wato mahaifinsa shi kuma daga kakansa radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda har zuwa kan Amr Abdullah bin Amr bin Al-As anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce kasladani ta'ada dabi'u halaye bi shine kasla halaye guda biyu man kana tabi duk wanda ya kasance yana da wannan halaye kataba Allahu azza wa jalla Allah zai rubuta shi cikin waɗanda suke shakira masu godiya ga Allah sabiran kuma masu hakuri ga Allah madaukakin sarki waye man nazara ila man huwa fawqahu man huwa fawqahu fi dinihi duk wanda ya kalli wanda ya bi shi addini kaga wani ya bi ka addini fakta da bihi kuma kake koyi da shi to za a rubuta ka a cikin waɗanda suke masu haƙuri da godiya ga Allah wa nazara ila man huwa dunahu fi dunyahu sannan a duniya kuma ka kalli wanda yake ƙasa da kai ba wanda yake sama da kai ba a addini ka ga waye ya bi gaban Allah kar ka koyi da shi a duniyance kuma ka duba wanda kai ne kafi a duniya ba halidallahi azza wa jalla ka gode ya gode wa Allah da girma da buwa Allah ka gode ba kun ga ina zira ka kallo wani cewa kai alhamdulillahi alladhi abani godiya kai alama fadalahu alai ya gode wa Allah akan abin da Allah ya bibita shi akai katabahu Allahu shakiran sabira Allah ya rubuta shi da godiya ne za saboda ya gode akan ni'imar da Allah ya masa sadiran da ya haƙuri kuma da abin da Allah bai bashi ba na duniya. Ai kun ga ko da hadisi isnadin da suna magana akai, ai muna da hadisi na Bukhari da Muslim da Annabi yake unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum akan duniya kenan. Ko ka duba wanda yake kasa da ku kullum a duniya idan ka ga wani ya fi ka naira goma kai zai ka ga ai watakila shi kuma wani ko naira ɗaya bai kai kuma kana da biyar din ba wani gidansa ɗaki biyu ne kai kuma ɗaki ɗaya to kalli wanda bai da ma gidan na kamar yaya a wannan kuma ba za a ce kuma mai ta kallon marasa wani wannan yin ma za a sa in ba za a sa ya aure wato shi yana zuwa ba da misali akan cewa matasa aure ga gare su a kana so ka ce idan mutum ya ga cewa bai da aure ko shekarar da talatin zai ga cewa to ga wannan shekarar da ma hausa bai ba haka kake so a ce ai wannan wannan ƙara don kofar da shi ne abin da nan kuma karka kawo wannan karka kawo wannan gaskiya eh kar a ga wannan a kyale su gaba da himmar eh abin duniya yake magana wanda ai ga gawo yayi aiki ibada ne ai dole mutum ya munafasa cewa yanzu ka fahimta da kyau ga shi nan muna ta biya hadisai cewa da zarar yanzu kallon matan nan yanzu idan mutum ya yi haramun ya aikata amma wanda ya je kalli matarsa da biyar ibada na da za a baki ya ba za ka kwaɗayin wannan ba kai ba ba haɗi gaskiya ba irin sa bane ba haɗi da cewa kai idan mutum ya zo ya kalla misali wani da ya zo shi a kwatu uku yayi ka gane ko kai kuma biyu sai ka zo ka ga wani wanda bai ma iya yin biyu ba guda ɗaya ne kar haka ake shi ne wannan za a kalla a wajen auren ne amma wajen yin aure ai munafasa wa bi zalika bal yadda rafatil mutarafi sunan nan munafasa ai baya gurin da za a bada misali da shi gaskiya baya ciki to jira annabi yake unzuru ila man huwa asfala minkum ku rika kallon na kasa da ku a duniya wala tanzuru ila man huwa fawqakum kar ku rika kallon wanda ya biyu me yasa annabi yace fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum shi yaji dan kar ku raina ni'mar da Allah ya sai mutum ya ce shi Allah bai man ni'ima ba ni Allah bai ni'ima duk ran da ya ba ki kuma to shi ne to ga wani baki babun ma ya kula da zaka ne a halilan hammam amma hammam ne domin shi ne hammam ko ki hammam kaga wannan aiki babun da yake magana akan idan sami'a hadila idan mutum ya ji kukan tattabara na mutum tattabara kun san ba laraba ne kadai masu sunayen kuka da yawa ba. Kuka common noun ne, amma kowace irin dabba mu ma a hausa wanda yake da yalwar hausa. Ni yalwar hausa ya san cewa kowanne da irin kukansa. Yanzu namijin da kabara ya kukansa yake. Eh? Ya sunan kukansa. Kada ba shi kana kiwon, ai yawancin kiwon kawai suke. ai wannan yana ma kiwon amma matsalar na zamani ne ka gane zuwa wanda za a zo kawai ya fara ganin wannan na zamanin da yi su bule su wannan irin su yawa su tukunya su ajajjina su ake kiwo ba da bukayya ta yan jiya kukan ya sunan kukan da yake na mutu ya sunan kukan kukan kukan da kara kyara ka ko na macen ba azab kyara a gani to haka shi ma idan jaki za mu zo yanzu nan gaba ya sunan kukan jaki doki ne malam aliyu doki shi yake haniya na jaki ba a ba kukan jaki ya kukan jaki yake ya sunansa shi ne abin da muke yi ni ko yaro yanzu na irin ta Abdullahi da Umar ne ko yaro na ji yayi irin kwashari a wasu ne ina da gyaran sai na gyara masa idan ina da gyaran sai dai ni ma ban sani ba sai ni amma idan ina da gyaran sai an gyara an gane ko to Abdullahi da Umar shi ko dukan yara yake akan lahad na yare in ya ji kayan makwashari yaran su ce da ke ka sai ka gyara to amma mu yanzu za ku ga mu ba mu ma iya namu ba komai yanzu na gaya muku yarinyar da da da wata ran take wata ran na bayani a a makaranta an ne musu mathematics na ba da wani misali na ce kamar gero da take an kulme gero na ce kake raina ba hankali wallahi ba ta san gero ba sosai da na bincika na ji ba ta san ba iko Allah zan giro ba eh eh mana shi ne abin da yake nuna ba ta san ba ta san shi ba ko ma ana yi misali sai dai a kawo shi a gyare ba ta san shi ba amma yanzu abin da na gaya wa wannan ce ɗabi'a ni ɗabi'a ta ne da nake yanzu ko in ya ce ta shigo ana gudanta sai yanzu sai ce wannan ita ce kaza ko ma dai ba za a sha ba ruwan ku yawwa a je kurmi wannan kayayyakin na gargajiya gurin sun magariya kurna a bambanta magariya da kurna wannan ita ce kurna wannan ita ce magariya wannan addu'a irin wayannan abubuwan yana sa wa vocabulary da zai faɗi zai faɗi bai san rama ba bai san zogale ba duk wannan abubuwan ba daidai ba ne wallahi ku kyale a mu akai eh sai hadiya eh haka ballan da zai ke kaga mu kaga ni yana badawati yana dariya ko ai ai akwai aiki ji za ke ta faɗa dace yan mazan jiya kuma yanzu iyaye yanzu da ake da su yan mazan jiya kakanni matasan yanzu ba su da hikima da dabara da za ka zauna da mutum kawai ku hira ba wannan ba ku iya ba mutum ya je ya zauna kawai ku hira yana ma hira yau da ana ta yi ana ta yi za ka rika jin kalmomi da zai rika jin ruwa eh eh wannan kalmomi haka haka gaskiya ne idan ka bari bai kaya ka fita daga layi eh da ga kamar wanda ake awo awo a auno gero kaga wannan kokolwar ka ake gina cewa duk abin da ake awo ake zuwa kan ka sani yanzu yaron da wanda yayi wannan wasan zai ce bai san gero ba a kaga ba zai ce bai san gero ba a auno dawa awo a auno kaza ana faɗa abin da babu shi ka faɗa sai a ce fita eh kai kai ba na zo bari dogan ne kan dawo ne eh su so da haka yana da yana da muhimmanci kwarai da gaske to to yanzu ya sunan kukan jaki kaga na doki dai mun ce haliliya ko ai za ka ji gaji nan gaji nan shashsheka ake cewa shashshekar jaki aka ba da manzo ke cewa wannan abin da yake yi yawwa to mu je zuwa to kaga shi nan da tabara kore yake zuwa eh wannan kukan da yake ba yana kai shi ne nan namijin da tabara to sai da kara da sani ali bin ishaq an rida ana mana muhammad bin yazid al-mustamidi ana da sanan husayn bin udwan عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه شيء ما لم يقول السلي يتي ما لم يرزع علي بن إسحاق عن رداء يا كرم تدي شي كما daga malamin sa rida shi kuma daga malamin sa Muhammad bin Yazid al-Mustami shi ma ya biyo daga malamin sa Husayn bin Alwan shi ma daga malamin sa Thawr bin Yazid shi ma daga malamin sa Khalid bin Ma'dan shi ma daga jihin malamin sa Mu'adh bin Jabal shi ma daga malamin sa wato radiyallahu anhu shi ma daga malamin sa Sayyidina Ali Allah ya kara musu yadda yace ka ka ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alwahda ya kai wa Annabi alaihi salatu wasallam koki akan ne alwahsha kadaiti isolation akwai kun san zama mutum shi kadai yana sa damuwa irin wannan damuwar ta kaɗai ta ka shi ne wahsha ya kai mar kukan damuwa ta kaɗai ba marahu an yadda ka da zau da amami sai annabi ya ce to kaje ka biyo namijin da ka bara yaskuru Allah azza wa jalla inda habibi domin shi namijin da ta bara yana ambatan Allah lokacin da yake kori yake wannan kukan nasa kai ne kake jin a matsayin kori amma ambatan Allah yake wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin kuma ba wanda yake kai ma kai tasbihi irin nan da tabara yawa ba za ka zo ka dau lafiya ka ka rika wani abu a ce ka ce wai zikirin kaza kake yi ko ko na da tabara waye kai kaza ne ko da tabara ne kai na mutane za ka kai Allah ne kada yake gane ya suke yi komai yana tasbihi haka Qur'ani ya faɗa duk rigar jikinka ta ne Allah tasbihi amma ba ka sanya take yi ba idan ma ka ki to zai rigar jikinka ta yi shi ne ya magana da nake kuskuren ke nan ai har rubutuwa ga ya kan ga yadda za a yi bikirin kaza na tattabara na waye duk wanda ya wannan wallahi ba lada kai tattabara ne yawwa kai ba tattabara ba ne kai ba jaki ba ne ba doki ba ne kai na mutane za ka yi ya annabi ya koyar subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim astaghfirullah alazim kuma yanzu dan Allah zikirin kaza ce na zakara zai bi annabi yawwa to ko da ka gane cewa wannan na kare ne ko na kaza me yasa ba za ka yi na annabi domin da wanda ya fito daga baki mai tsarki ai ka san zai fi girma Allah ya gawai a wannan duniya babu ma ya kunu idan sami'a aswata diyakai abinda mutum zai faɗa idan ya ji sautittukan sautin zakaru in ka ji sautin addiya ka ji jami'i ne na addi addi kuma zakara ke ana akbarana abu abdullahi as-sufi ana akbarana ahmad ibn wa ahmad ibn muhammad kai shine as-sufi din qala hadathana abu bakr bin abi shayba qala hadathana abu abdurrahman al-muqri an sa'id bin abi ayyub قال حدثني جابر بن ربيعه قال حدثنا الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه شيء ما لم يبن السني yake malamin sa Abu Abdullahi Sufi Ahmad bin Al-Husayn ya kanta da shi ma jiyo daga malamin sa Abu Bakar ibn Abi Shayba sahib al-Musannaf eh al-Musannaf yana da littafi ne mai kyau guda biyu ne akwai na Abdul Razzaq akwai na Ibn Abi Shayba Abu Bakar ibn Abi Shayba shi kuma daga malamin sa Abdurrahman al-Bukhari shi ma daga malamin sa Sa'id bin Abi Ayyub shi ma daga malamin sa Jabir bin Rabi'a shi ma daga malamin sa Arad shi ma daga malamin sa Abu Hurairah radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi yace idza sami'tum sautat diyakat in kuka ji yaran zakaru fa inna ra'at malakan to a lokacin mala'ika zakara ya gani amma da yaushe dabda asuba din shi yake nufi ba wanda zai zo kawai da dare ya ma ta wannan ma hukaci ne ba shi ba kun fahimta da ke ko ba irin ko wanda zai yi da rana ba wannan tarar da rana ke wanda suke yi za ka ga ɗaya daga cikin sa'id bin zubair in ban manta ba ai kaga yana da zakara da yake tada shi ba da lokacin asuban bayan zai fara tara sai ya tashi ran nan zai makara zakara bai ci tarar zakara ba da ya tashi ya makara da tashi lokacin da ya tashi ba sai ce kada Allahu sautar wannan murya ta ga Allah ya yanke ta shi kuma mu jabu da wata ne kawai je zakara ya zama kurba haji a mahaifiyar da ta ji kwana biyu zakara baya tara ta ce me ya faru da wannan aikin da abin da ya faru haji a shekaran jiya ne ko rana kaza da ya tara ba na ce kada Allah ta ce gari yaya wallahi kurum cewa ne to saboda haka dan da asuba din nan da zarai yayi kana jin zarar nan ka tashi daga kan gado kai addu'a tashi daga bacci sai ka daga hannu ka roki Allah kun san mutane da yawa muna mamakin wato muna sakaci da abubuwa da yawa na bonanza yanzu wanda yake matafi bayan addu'ar abun hawa da kai bayan ka hau ana tafiya daga nan zuwa wajen kafin a je mai wayo sai addu'a so 20 domin da an tafi an tafi minti 20 kawai ya dan tuna kawai sai daga hannu addu'a ya roki Allah ya aji ai ba sai ka daga hannu ba kai ne direba eh ba sai ka daga hannu ba kana ta ba zai kai da baki an gane ko yawa domin ka ga daga hannu ai jefa kai halaka ga yawa saboda haka wannan muna magana da bamu ne da zarar da zarar an kuma tafiya an kuma ni da ballantana wanda zai tafi adamawa tabbato shabbi bauti ababala ai kana da lokutan addu'a daban-daban in kai bacci ka tashi daga hannu ga roki Allah kai karatun alqur'ani kai kan kagaji daga hannu ga roki Allah haka ake yi an fahimta da jahu lokuta ne lokacin kiran sallah addu'a ruwan sama ana yi yayi awa eh har aka gama ba kai addu'a ba baka da wayo wallahi ba iya na dokar ruwan sama ba Allah mata yi manna da daban ya ana cikin yi daga hannu daga ana ruwa mamako suna ta girbi daga hannun su ka roki Allah kuka ta amsa addu'a Allah ko sau da yawa na zo na bayanin abin da ya shafi addu'a sai ga kamar ba a gane ba saboda idan kana yi za ka san fa'idar abu za ka san fa'idar abu haka nake yawan gaya wa mata sai yanzu kamar da aka yi gajin rubuta musu ku dage ku mai da hankali za ku ga buɗi duk wurin da annabi ya ce kaza shi za ba wani abu da yin kada kaso za su zo su ce ba za a ɗau magana annabi ba mu mu yadda domin mu aikace muke yi muna gani saboda haka duk wayannan guraren karkai wasa da su bukatun ka suna da yawa kana cikin aiki ana ruwa dan tsaya minti biyu uku ne yi addu'a sai ka dora amma da ana ruwa ga suna wanka wasu suna bari shi kenan lido ba ko ko Allah ya kawai saboda haka lokaci ne mai tsada bayan Allah lokaci ne mai tsada to shi ne annabi alaihi salatu wasalam ya ce suna ganin fa fa Allah tabaraka wa ta'ala ka roki Allah ya girma da buwaya wargabu ilaihi da kwadaiti zuwa ga Allah wa in zamitum nuhaqal halil in kuka ji ke kan jaki kuwa shi kuma fa inna hara ce da shi kuma shi dan ya gani eh fa ta'idu billahi ku nemi tsari a gurin Allah min kari mara daga jarra abin da jaki ya gani kun san wani abu jaki ya ji sunansa dai saboda duk dukan da za ka yi wa jaki ba zai ba kuka ba ko duka yana ta da kuka shi lokacin da ya ga dama yake kukansa to yawwa kuma ya kai ya kai amma duka ne don ka zo yanzu kana ta shekar jaki wallahi wajen ran bada mantawa duk ma kan da dare a gare ka ya da mun je gare ka ko farkon tarewa da ne wani yin masu jakunan nan ya koro su daga cikin layi za su tsallaka masu koro su da da yaji masu mangala ya tsawo ko dama na san farkon tare mu anguwar yara su sun ce za su rika himarun adal himari da suka kama ka wallahi idan mu ya kama ka haba malam haka ce ce mutu wallahi himarun adal himari to ya koro da za su tsallaka wannan titin namu na garin kaya kawai ya taɓo su wani mai mota ya taho wallahi da ya kwashi wani daki da ya faɗo masa kan gilas ɗinsa da bonnet ɗin sai da ya tarwatsa su ka ga wani abu wallahi da ya yi lulu can ya tsaya ya rugurguza masa mota dakin nan da ya tsumbulo su da ya zai kawai sai sallaka wallahi tallahi ba abin da ya dame shi ai da wahala ga gadan shi ya gani sai da kaga doki ya gani amma jaki ina ina ai da ma da yawa ana samun wannan matsalolin shi ma wannan taimakon da Allah ya mata bai dawo kansa ba domin mafiyoci in ya tafi akwai wani kwatam da ake gaya mana dalilin tafiyar final kwatam ɗin ke jami daga wannan ba za a ya mutu shi ma ya accident da jaki ya faɗo masa nan ya taɓa ba a irin kuɗin da ba a kashe ba sai da ya koma ga Allah. Dole bayan kuɗin ya tafi. Yoshi daga kwanan jaki kenan. Saboda haka shi da wahala ta gona a ya kwantar da jaki da wahala. Duka dai in ba wai a za a ce kai ba ka jin duka kamar jaki haka ba haushi eh baya jin duka. Kai kai ya gama abin da ya dora ba ne mutum kun ji wata falalar ta tafi baya jinya Allah ya sani mana jerin jakuna na eh shi ne ai ka gani eh na haka ya ji maganar na to to kaga an haɗi kenan ya san muryar mai zuwa ba ne mutum to kun gani sai ce fa inna hara'at shaytanan fa ta'idu billahi min sharri ma ra'at to nemi tsari a gurin Allah daga sharri abin da bi abin da jakin ya gani idan an ji kukan jaki to a nemi tsari a gurin Allah shi ma ko a me kake sai kai addu'a kowane lokaci ne shi ka ga ba ware ba kowane yanayin ya kuka kawai a nemi tsari wanda da wahala yanzu sai kai shekara ko shekara baka ji kukan jaki wani ma za ka gani eh jakunan ma dai an cinye su yanzu dan kwanakin baya ko shekarar bare ne da fara za ka rike wani gari eh yanzu sun yi karanci babu ma ya kulu idza tabi'a tiya hadiyaki laylan babu da yake magana akan idan mutum ya ji kukan jaki lokaci yayi kai ne kun ne ka daga to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya maɗaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa da tsofin sa wanda ka kaji waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa da tsofin sa wanda ka Allah ka ba mu damuna mai albarka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa da tubokun sa madaukaka iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa duk waɗanda suka yi mana alkhairi Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka saka biya su da aljanna muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa da tubokun sa madaukaka Allah ka shirya da ƴaƴanmu Allah ka dora ta hanya madaidaiciya waɗanda suka kauta hanya Allah ka shirya mana su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa duk wanda suke cikin damuwa da masu jarrabawa Allah ka agaza mu waɗanda za su aure da ƴaƴa Allah ka sa a yi aure lafiya waɗanda suke jarrabawa a gurare daban-daban Allah ka wasu sa اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين آمين يا الله Thank you.